لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نشاترة ونام لي شافي نعشرين كنا babun fi fada'ilul gusli wannan babi ne da yake bayani cikin mustahabban wanka wa amma fada'ilul gusli amma kaga mustahabban wanka awwaluha na farkonta albad'u bi ghasilil aza falawa da wanke najasa shine al'aza in wankan janaba ne duk inda mutum ya san mani ya taba kafin ya da niyya ya fara wanka ya fara gusar da wannan mani in wankan haila ne ko wankan biki duk inda ta san jini ya taba ta yi kokarin gusar da shi kafin ta da niyya ta fara wankan haila ko wankan biki shine a wani littafin ake cewa albadu bi izalatin najasati farawa da gusar da najasa gusar wanda shine wankewa wankewar ita ce gusarwa min jasadi daga jikinsa in akwai inda ya sa akwai najasa ta taba to ya fara gusar da ita kafin ya zo yin wankan summa ikmalu a aba'i wudu'ihi sannan cika gaɓoɓin alwalarsa bi ma'ana ya yi alwala cikakkiya a cikin wannan wanka nasa kafin ya fara wa gasulul a'ala da wanke maɗaukacin jiki qablan asfali gabanin makaskancin jiki ma'ana ya falo wankan daga sama daga saman jiki zuwa ƙasan jiki wa tasrifu ghasl ra'sihi da ukun ta wanke kansa ma'ana ya wanke kansa sau uku musamman in yana da suma ko da sauran gaɓoɓin ya wanke sau ɗaya ɗai to kai ɗin mustahabbi ne ya wanke shi har sau uku duk yawan sumarsa in ya kamfato ruwa tafi biyu ya zuba ya wanke ya cuccuɗa ya sake kamfatowa na biyu ya zuba ya wanke ya cuccuɗa ya ƙala kamfatowa na uku ya wanke ya cuccuɗa ya wadatar masa wal bada'u dil mayamini da kuma farawa da madamaitan jiki qabla al mayasiri gabanin mahaguntan jiki bimana ya fara wanke bangaren dama a jikinsa kafin ya wanke bangaren hagu shi ma mustahabbi ne wa ƙillatul ma'i da ƙalanta ruwa bila hajjin ba tare da iyakancewa ba ya yi wasalin guda ɗaya fa amma dai shadda ta samu bila hajjin ba tare da iyakancewa ba ba ce sai ya ɗebi mudu kaza ba ko sa'i kaza ko lita kaza saboda yanayin jikin mutane yana da bambanci wani yana da garin jiki wani kuma bai da yawan jiki wani jikinsa da datti ruwa kaɗan ba zai ishe shi ba wani kuma jikinsa babu datti to mutum ya duba abin da zai ishe shi amma kar ya yi ɓannan ruwa wannan mustahabi ne wata qadimu wudu'i da gabatar da alwalan nan da aka ce a baya summa ikmalu a abai wudu'ihi to in ya so ya gabatar da alwalar a wato a farkon farawa daga ya kudura niyya ya wanke a zakarinsa to sai ya yi alwala cikakkiya wanke ɗaiɗai ya gabatar da ita kafin wankan kenan in sha'a in ya so wa in sha'a in ya so kuma a kara zalika ya jinkirta alwalan nan ila akiru guslihi zuwa ƙarshen wankansa wallahu alamu Allah shine masani yana yana da zaɓi wannan zaɓi biyu ya kawo daga cikin zaɓi uku na alwalar wanka eh zaɓi na farko yadda ya faɗa taqdimu rudu gabatarwa da kuma ta'kiru rudu jinshi ta alwala a ƙarshe to akwai kauli da mai risala ya kawo zaɓi na uku yana iya a farko ya fara gabatar da gabobin alwala gaba ɗaya amma ya jinkirta wanke ƙafafuwa. Ka gane ya in ya wanke hannu iya nan, sau ɗai ɗai ya yi kurkurar baki ya shaƙa ruwa ya face, ya wanke fuska ya wanke hannu ilan marafiki, ya yi shafar kai da kunne, to kawai sai ya fara wankansa. In ya zo ƙarshe sai ya wanke ƙafar dama zuwa idan sawu ya wanke ƙafar hagu, shine cikar alwalarsa shine cikar wankan janabar. kamar yadda mai risala ya kan wannan shi ma yana da wannan zaɓi to duk wanda ya yi dai a cikin ukun nan ya ba da mustahabbi da ake nema na yin alwala a cikin wankan janaba wallahu a'lamu Allah shi ne masani alhamdulillah sai me eh yawa aka bari shafi na nawa to ina za mu shafi na 33 aka bari walƙaza'u ramakon sallah fil jami'i cikin dukkan waɗannan salloli ma wara a zalika shine abin da ya biyo bayan wannan lokuta da muka ambata a gane mun ambaci mukutari biyar na kowace sallah ko da kuma laruri guda biyar na kowace sallah da kuma ƙarshen laruri guda uku a zahar da la'asar larurinsu yana karewa ne tare ƙarshensu daidai ne a zahar da la'asar larurinsu ƙarshensa ɗaya ne asuba dama ita kaɗai ce ita ma da nata ƙarshen larurin to sai ma da yake maka ramakon sallah fil jami'i cikin dukkan sallolin nan guda biyar shine ma wara a zalika abin da ya biyo bayan wannan lokaci na mukutari da bayan lokaci na laruri duk sallar da larurinta ya fita to ta zama ƙara'i ta zama ramako yawwa to shari'a kuma tana dubawa da ya dalilin da ya sa baka sallake ta ba har mukutari da laruri ya fita in kana da uzuri shari'i wanda shari'a za ta karɓa ba ka da laifi a wajen Allah in kuma ba ka da uzuri wanda shari'a za ta karɓa to ka aikata zunubi mai iziya ya gaya maka wa man akhara salat ila alwaqti ad-daruri ba fa maganar ma wai ta zama qala'i ba shi duk wanda ya jirkinta sallah hal bukutarin ta ya fita har ta shiga laruri sannan ya sallace ta to ya aikata babban zunubi ya aikata kaba'ira yana buƙatar tuba ballantana wanda ya bar sallah da gangan ba wani uzuri ba wani larura har ta zama ƙala'i ka gane ai wannan shine wanda mai risala yanzu zai gaya maka wa man akhara salata duk mutumin da jinkirta sallah hatta kare da waqtuha har lokacin ta ya fita eh shi waqtuha yace waqtu muqtari aw waqtu daruri eh to lokacin ta na mukutar yake nufi shi ma mai iziya shi ya mana fassara wannan shi ne yace maka ilal waqti daruri shi kawai wannan yace a takara da waqtuha har lokacin ta ya fita ita kuma sallah tana da lokaci ne guda biyu mukutari da laruri to mukutarin yake nufi duk wanda ya dinki ta sallah bai yi ba ilal waqti to a takara da waqtuha da iziya ne ilal waqti daruri har lokacin ta na mukutari ya fita fa'alaihi zangun azimun akwai zunubi mai girma a kansa, illa an ya kuna nasiyar sai dai in ya kasance mai mantuwa da doka ji uzurin da shari'a take karɓa. Mantawa kai baka yi sallah ba, sai da mukutari ya fita ta shiga laruri sai ka tuna sai ka sallace ta a laruri, da wannan baka da zunubi baka da laifi. Au na'iman ko kuma yana bacci ne, makara ya yi har mukutarin ya ƙare. ko laruri ma ya kare ta zama kala'i wannan uzurin yana kalbuwa uzurin mantuwa da kuma bacci makara shi kaga iya guda biyu kawai ya kawo su ne yawanci a suke faruwa a rayuwar musulmi yau da gobe amma shi mai bacci da kuma mantuwa eh amma shi mai izziya da mai askari duk sun kawo uzurorin gaba ɗaya eh bayan mantuwa da kuma bacci to akwai maganar jinin haila eh jini bai ɗauke ba sai lokacin laruri ko jinin biki a mukutarin aka tambaye ta me yasa baki sallah ba har laruri ya shiga ta ce ai a mukutarin ba ni da tsarki jini bai ɗauke ba yanzu ne a cikin laruri ya ɗauke wannan ma za a karɓi uzurinta ya ce wal kufru da kafirci bai musulunta ba sai a lokacin laruri a ga lokacin mukutarinta shi ba musulmi ba ne sallah ba ta waje ba sai akan musulmi ya ce wasu ba da ƙuruciya bai balaga ba a cikin mukutarin sai da ya kwanta bacci bayan azahar misali mukutarinta ya fita sai mafarki na farko a rayuwarsa kaga yanzu ne ta waje ba a kansa to bayi da laifi dan ya sallace ta a wani lokaci na laruri to wannan yana daga cikin uzuri da shari'a take karba ga mutum da jirkin ta sallah har ta shiga lokacin laruri wala tu salla nafilatan ba a sallatar nafila ba da salatu subhi bayan sallar asuba idan tifa'i shamsi har zuwa dagowar rana bai ce maka ila dulu shamsi ba lokacin hudowar ma haramun ne bayan ta hudo ma ba ta gama fitowa ba haramun ne bayan ta gama fitowa ba ta ɗago ƙidarun ne kamar da mai ziya ya gaya maka gwargwadon tsawon gorar mashi shi ma ana cikin haramci to sai ta ɗago ta rabu da can mahudarta ta bar lokacin da mushrikai suke mata sujjada to ana aka halatta wa musulmi ya yi sallar nafila wa ba'da salatil asri haka nan ba a sallar nafila bayan sallar la'asar ila salatil maghribi har zuwa sallar magruba eh na akwai magana bai ce ba ba'da salatil maghribi ba yace ila salatil maghribi eh a malikiya ba a yin nafila ko rana ta faɗi sai bayan an yi sallar magruba sai shi yasa a wani ta zata ta tu sallar magaribi har sai an sallaci magariba amma nan sai ce ila salatul magaribi duba akwai kaulin da hadisi na ibnu umara da aka tambaye shi ya halatta yin nafila in rana ta faɗi kafin ai sallar magariba amma a malikiya dai ba a yi sai bayan an yi sallar magariba wa ba da tulu'il fajr haka ba a yin nafila bayan huduwar alfijir kafin sallar asuba ta gane ai illa luri da sai dai wuridin nafila lina'inin ga wanda ya bacci ya makara anhu a gare kamar shafa'i da wuturi shine wuridi ko wasu nafilfilin ka da kasa bai kullum dare za ka yi sai kuma ka makara baka farka ba ka tashi kayi alwala kuma alfijir ya hudu to in ka tabbatar za ka iya yin su ka yi raka a tazil fajiri ka je ka samu sallar asuba a bayan liman to wannan ya halatta ka yi su ka je ka samu sallar asuba shine wurdi aka ce wurdi abinda ka saba yi kullum eh aka ce wurdi wai ba sai na azkaru ko na jan karbi ba eh duk ibada da ka saba yi kamar azumi ma akwai wurdinsa wanda ya saba yin azumin litinin da alhamis to ya zama masa wurdi ka gane ai mutumin da ya saba azumi a cikin watan rajab ko sha'aban ya zame masa wuridi to duk nafila da ta zame maka wuridi ka saba yin ta dukkan dare sai ka makara baka yi ba za ka iya yin ta ka je ka samu sallar asuba ka gane yayi amma in ba haka ba haka kawai ka tashi yin nafila bayan alfijir ya hudo wannan an hana saboda hadisin manzala da yake la salata ba'da al-fajr illa raka'atan al-fajr ba wata sallar nafila bayan hudu alfijir sai dai rakata min fajr wa inda dulusi imamul juma'a ba a yin nafila yayin zaman limamin juma'a alal mimbari akan mimbari in ka shigo masallaci har liman ya shigo ya hau mimbari to ba a yin nafila wa ba'da jumu'ati haka nan ba a yin nafila bayan juma'a a tare ka rujan minal masjidi har sai mutum ya fita daga masallacin juma'a to in ka fita in ka je gida sai kai ko wani abu ya fitar da kai ka dawo masallacin juma'a sai kai amma an idar da ita ka zauna kuma ka yi nafulfuli wannan makaruhi alhamdulillah domin Allah cewa yi fa idza qudiyatis salatu fanta shurutul ardi haka idan da sallar juma'a to ku watsu a ban kasa wabta gurin fadlillah ku nemi fallalar Allah shine arziki mai kasuwa ya koma kasuwarsa mai zuwa gona ya koma gonar amma wannan amru ibaha ne fa ba amru wujudin bane ba amru zadidin bane yawa ka san umarni din iri iri ne musamman a cikin alqur'ani da kuma hadisi akwai amru wujudin akwai amru ibaha ka gane ai akwai amru na didin umarni iri uku ne akwai umarni na wajibi kamar aqimu salata wa atu zakka kaga wannan umarni ne yawa ku tsaye da sallah ku ba da zakka wannan amru wujubi eh da kuma ita wannan ayar da aka ce idza nudiya bis salat li yawm jumu'ati fas'au ila zikrillah ku tafi zuwa ga sallar juma'a ita ce zikrillah wannan ma amru wujubin ne ina ina fata an gane to akwai kuma amru najibin umarni na mustahabbi wanda an so ka aikata wannan abu amma an baka yi ba babu laifi ba dole bane akwai kuma amru ibaha shine kamar wannan da aka kawo a ƙarshen suratul jumu'a din da Allah ce fanta shurutul ardi ku watsu a ban kaga umarni amma ba dole ne sai ka je wabta gurin fadlillah ka nemi arzikin ba in ba ka da buƙatar komawa kasuwa kana iya wucewa gidanka in ba ka da buƙatar komawa gona kana iya komawa gidanka ka gane ai ba dole ba ne amma Allah cewa ai kuwa zuwa ban ƙasa wofe gumi fadilillah haka nan kuma a aikin hajji da Allah ya haramta wa mai sanye da harami yin farauta ai Allah ya ce wa iza halaltum fasdadu idan kuka warware haramun ku ce fasadu ku je ku yi farauta kaga nan ba amru tudu ba dole ne in kai haji ko umra ka warware haramun sai ka je kai farauta a'a abin da aka hana maka da to yanzu an baka dama in ka ga dama ka je kai nan ma halacci yake nuna kuma malamu usulu suke suna cewa duk umarnin da ya zo bayan haji ko a ƙur'ani ko a hadisi in dai sai da aka hana abu sannan kuma daga bayan umarni na aikata wannan abin ya biyo baya to wannan umarni na halacci in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari ka ga ai an haramta yin farauta da harami kuma sai aka ce wa idza halattum fasdadu to wannan amru najibin ne a menene amru ibaha umarni ne na halacci in kaga da maka in kaga da maka bari ba dole kamar hadisi manzo Allah da yace kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha da na kasance na hana ku ziyarar kaburbura a farkon musulunci to yanzu fazuruha ku je ku ziyarce ta wannan ma tunda umarnin fazuruha ya zo ne bayan hani to yana nuna umarni na halacci ne in ka ga dama yanzu kana da dama an baka dama ka je ka ziyarci wannan kabari in baka je ba kuma ba dole ba to sai me a shimawi shafi na nawa shafi na goma sha to ina za mu tashi wa amma fa ba'iluhu amma ka ga mustahabbansa shi wanka mun yi sunanu to fasitatun mustahabban wanka guda shida ne na farko albadu bi izalatil aza kaje magana da muka yi dazu mai kawaidi yace maka albadu bi ne najasat albadu bi gasilin najasa ba to nan kuma yace albadu bi izalatil aza farawa da gusar da najasa an je sajihi ga barin jikinsa ثم إكمال أعضاء وضوئه sannan ya cika gaɓoɓin alwalansa ya yi cikakkiyar alwala ko a farkon wankan ko a ƙarshen wankan an ba shi zaɓi mustahabbi ne wa gasulul a'ali da wanke madaukakin jiki ka gane ai idan kawai ya ce maka wa gasulul a'ala qabla al-asfali da mu da mufradi wannan kuma ya kawai da ismul jami gasulul a'ali wanke madaukakan jiki duba da gaba gaba din ba guda ɗaya ba ce gabobin suna da yawa sai jami'in su yace madaukakan jiki qabla al-asafili gabanin makasantan jiki wata silifin ra'asi da ukunta kai bilgasili da wankewa shi kuma mai kawai ta wata silifin gasilin ra'asi wata silifin gasilin ra'asi da ukunta wanke kai wannan kuma ta wata silifin ra'asi da ukunta kai bilgasili da wankewa yau duk dai ma'anar ɗaya ne ko ta silifin gasilin ra'asi ko ta silifin ra'asi bilgasili ana nufin dai ka wanke kai har sau uku wal bad'u bil mayamini da mada da farawa da mada mai kan jiki su ma ya kawo su da ismul jama'a qabla al mayasiri gabannin mahaguntan jiki eh shi kuma can yace wal bad'u bil yumna ko qabla al aysari nan kuma yace bil mayamini qabla al mayasiri wa qillatul ma'i da kalanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wankewa wallahu alamu Allah shine masali amen ziya don zaka da fitowa ya wajen malam ya iyalan ziya shafi na 40 da nawa da biyu fa amma fara'iduhu to to to ya kai da 42 kenan wa amma sunanuhu amma kaga sunnonin wanka fa arba'atun guda hudu ne na farko albad'u farawa bi ghasl al-yadaini da wanke hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i kafin shigar da su a cikin ƙwarya wa masu simakin uzunaini da shafar kofofin kunnuwa guda biyu kofar kunna ka taɓa ruwa ka shafe ta sunna ne a wanka ita fatar wankewa ake yi shi yasa mai ahli yace wa amma sahafatul uzuri fa yajibu ghuslu zahiraha wa batinha ina fata an gane wal mamzatu da kurkurar baki sunna ne a wankan janaba wal istishaqu da shaƙalwa sunna ne a cikin wankan janaba waɗannan sune sunnonin wanka alhamdulillah sai me misala shafi na nawa ɗari biyar da arba'in da nawa to ina za mu tashi na'am ina za mu tashi risala wal mukatabu ko wal kitabatu wal kitabatu ja'izatun karyawa bawa fansa halal ce alama radiyahu al-abdu was-sayyidu abu sa abinda bawa da ubangijin bawa suka yarjejeniya akai min al-mali na dukiya ka gane ai ciniki za su yi ka gane ai nawa za ka biya ni na yan taka zan ba da kaza ce a'a sai dai ka biya kaza yake to ka rage mun kaza in bada kaza yake to na yadda ka gane ai yau kamar yadda kaza ana cinikin dabba haka zai cinikin kansa domin ya samu yanci idan suka yi yarjejeniya to sai a rubuta shi yasa ake jan mata kitabun ka gane ai kitabatul itiki kenan rubuta yanci ko kitabatul fidiyati rubuta fansa kallafin nujumu taurarin nan wato munajjama a na abin taurarin taura ana nufin wata ne aka kira tauraro kallafin nujumu watannin nan sun kalanta au kasurar ko sun yawaita wato yarjejeniyar tana kunshe da shara'i biyu ne bayan an yi yarjejeniya akan kuɗin da zai biya an yarda to sai kuma a zo a yi yarjejeniya akan adadin watannin da zai biya ina fata an gane bayan an yadda da kuɗin da zai biya alal misali ah, zai biya dubu ɗari to sai kuma a zo a ce to dubu ɗarin nan a wata nawa zai biya in an ce a wata goma aka yarjejeniya kaga duk wata zai kawo dubu goma kenan ko eh amma in an ce a wata ashirin zai biya kaga duk wata zai kawo dubu biyar kenan ko in ma in kuma a wata uku ne fa duk wata zai kawo dubu talatin da uku da ɗari uku da talatin da uku ko ba ruwan shari'a abinda kuka yi yarjejeniya akan adadin kuɗi da kuma adadin watanni shi kenan ya halatta shi yasa ke kallatin nujumu watannin nan sun karanta au kasuwar ko sun yawaita in dai kun yarda kai da ubangijinka shi kenan wannan ja'ibatun halal ne fa in ajaza idan ya kasa ya kasa biyan wannan fansar da aka dora masa to raja'a raqiqan ya koma bawa wa halalahu ma akaza minhu shi kuma ubangijin nan ma akaza minhu duk abin da ya karba a baya a wajen bawan nan na kudin fansa na watannin baya wa halalahu ya halatta gare shi yi bawon ka ne ai kana da dama ma duk abin da ya mallaka ai ka karba ko kuma sannan dalili na biyu aikinka ya kamata ya yi na bauta amma saboda ka kada masa fansa ya tafi yana kwadago don ya samu kuɗin da zai biya to dama ai bai ma aikin bauta ba ya tafi neman kuɗi ne to tunda bai biya ba kai kai bai ma aiki ba abin da ka ci a baya dama maimakon aikin da zai ma ne ya je yake yin kwadago don ya biya kuɗi yake kawowa tun yanzu ya kasa biya zai koma bauta kuma ba za ka biya ko sisi na abin da ya bayar a baya ba wala yu'ajjizuhu amma ba mai gajiyar da shi ya ce ya kasa biya ya koma bauta illa sultanu sai sarki ko alƙali ba da talawuni bayan an saurara masa shi ma sarkin ba kawai da yake hukunci ya ce masa ka koma bauta ba sai an saurara masa wata ɗaya biyu uku a tai ya je ya kawo wa alƙali shi ya dinga bawa ubangijin idan tana amina la ta'jizi idan bawan ya hanu daga gajiyawa bi ma'ana in yayi musu ya ce shi bai kasa biya ba ubangijin ne ya ga ya kusa biya zai yantu yake so ya cuce shi ya mai da shi bauta to in ya kai ƙara sai alƙali ko sarkin gari sai to nan gaba duk wata in ka sabo ka kawo abin da aka ɗora maka ɗin shi kuma ya zo ya kalma kaga idan watannin suka cika duk wata yana kawowa kotu ko wajen sarki ana biya kaga ba ubangiji ba bai da damar da zai kai ya mai da shi bauta ko to amma idan har a gaba alkali ko a gaban sarki aka saurara masa wata ɗaya biyu uku ya kasa biya to kaga ya tabbata cewa ya kasa to shi sarki ko alkali shi zai yanke hukuncin an mai da shi bauta don kar a zalunce shi wa kullu zati rahimin dukkan wata ma'abociyar mahaifa ni shiga hukuncin ummu walada fa waladuha ɗanta da ta haifa bi manzilatiya yana mazauninta ne baiwa ce sai ta samu ciki to ɗan da ta haifa yana matsayinta ka gane ai yin mukatabatin shine karya fansa an karya mata fansa tana da ciki sai ta haifi da shi ma ɗan ya shiga cikin wannan fansar kuma ba ƙara kuɗi za a yi a ce shi ma kuɗin a yi masa nasa ƙimar daban ba au mudabbaratin ko ya mata mudabbar bai wasa ce da ya aular da ita ko ya saye ta da ciki kuma sai ya mata mudabbar to wannan ɗan da ta haifa shi ma ya shiga cikin mudabbar ɗin daga Ubangijin nan ya mutu idan uwarsa ta ‘yantu shi ma ya ‘yantu. Au muta ƙafin ko kuma a bar ‘yanta wata ila ajalin zuwa wani lokaci, ya yanke mata watanni ko shekaru idan sun cika ya ‘yanta ta kuma tana da ciki. To, ko da ta haifi wannan ɗan kafin lokacin shi ma yana mazauninta biman filatiya. Ka gane ai, zai ‘yantu tare da ‘yantuwar uwarsa, au marhunatin ko a bar jinginarwa bai wasa sai ya ba da jingina tana da ciki to idan ta aihu dan ma jingina ne ba zai zo ya ɗauke ɗan ya ce ai wannan baka jingina to ai sanda ka bani jingina yana yana ciki saboda haka shi ma jingina ne sai sanda ka biya ka karɓi uwar sannan shi ma ka karɓi shi wa waladu ummil waladi dan ummu walada min gairi sayyidi wanda ta haifa da wani ubangijin da ya mata ciki bi manzilatiha shi ma yana mazauninta ka gane ai ya sayo ta da ɗanta ko kuma a hannunsa ma ta yi cikin bai wasta ce ya aular wa wani tana aifa masa bayi da auren ya mutu shi kuma sai ya sadaka da ita kuma ta haihu da shi kaga a gidan tana da 'ya'ya iri biyu 'ya'yansa na farko bayi ne na ubangijinta ko wannan kuma da ta haifa yanzu a wanda a dalilinsa ne ta zama ummu walada dan mai gidan ne shi ba bawa bane don uba ba zai bautar da ɗansa ba to waɗancan 'ya'yan ko wancan ɗan da ta haifa da mijin da aka aura mata kafin ubangijinta ya yi saɗaka da ita ta haihu da shi wannan ɗan min gairin sayyidi da ya fito daga wani ubangijinta bi manzilatiya yana mazaunin da shi ma bawa ne kamar uwarsa amma duk lokacin da wannan ubangijin uwar ya mutu yanda uwarsa za ta samu yanci shi ma zai samu yanci shi dai namiji ne ba za ta wasa umu wala da ba amma matsayinsa ɗaya da uwarsa in uwarsa bai wata shi ma bawa ne daga wannan mutumin ya mutu to sun yanci shi da uwarsa saboda me a gidan akwai ƙaninsa uwarsa ɗaya kuma shi yantacce ne ka san kuwa ɗan uwa ba zai bautar da ɗan uwarsa ba a shari'ar musulunci ko baka sani ba ka je ka sayo bawa a kasuwa daga baya sai aka gane wannan bawan fa babanka ne ko ɗanka ne ko yayanka ne ko ƙaninka ne kuma ɗan uwan kowane iri ko shakiki ko li'abi ko li'umi ko ya zama baffanka ne ko ɗan baffanka ne ko kawunka ne ko ɗan kawunka ne to wannan bawan ya'yantu ƙaraba tana hana bauta duk lokacin da ka mallaki wani zu ƙaraba kuma ɓangaren da akwai gado a tsakaninku ne ko ɓangaren da ba gado inda akwai dangantaka ta jini ɓangaren uwa ko uba to kawai ya zama ‘yantacci ɗan uwa ba zai bautar da ɗan uwansa ba to saboda haka daga wannan mutumin ya mutu uwar ta ‘yantu shi ma wannan bawan dan ummu wala da min gairi sayyidi bi manzilati ya shi ma yana mazaunin ta shi ma yantacce ne wa malul abdi lahu dukiyar bawa ta sace da abin da ya samu mallakar sa ne illa an yin ta zai ahu sayyidu sai dai in ubangijin nasa ya tube masa wannan dukiyar ka gane ai kuɗin da yake aljihunsa ko yake kantinsa an ba shi dama an sake masa ragama yana kasuwanci ya tara kuɗi nasa ne in ka kwace masa ya kai ƙara za a kwata masa in yana bin ka bashi dole ka biya shi kuɗin sa ne sai abin da ya ga dama tunda an sake masa mara amma fa rana ɗaya mamallaki sa zai zuwa ta kai kawo kuɗin nan a lokacin kuma ya zama ba nasa ba eh malul abdi lahu dukiyar bawa tasa ce illa an yanta zai a hussa ido sai dai in ubangijin ya tuɓe masa bayin a taƙahu idan ya ‘yanta shi, auka taɓa ko ya karya masa fansa zai biya ya fanci kansa, wallan ya tasni malahu kuma Ubangijin bai coge dukiyarsa ba, da zai ‘yanta shi bai ce na ‘yanta ka banda dukiyarka ba, bai ce na karya maka fansa ka biya kaza banda dukiyarka ba, to falaisa lahu baya halatta gare shi an yanta zai ya tuɓe masa wannan dukiyar. In ka ‘yanta shi ba ka yi istisna'in dukiya ba, to ya su tare da kuɗinsa ba ka da ikon taɓa ko kobo ko ka karya masa fansa har aka gama rubutu aka yi yarjejeniya ba ka ce ban da dukiyarsa ba to in yana da ita ma daga yaje sai ya kirgo ya kawo ma ya ce gashi na biya ka shi kenan amma an kace ban da kuɗinsa to shi kenan sabon aiki zai yi wajen biyan fansa duk abin da ya mallaka naka ne ba zai biya fansa da shi ba duk kuɗin da yake bisa in 'yan tashi ka yi naka ne ba zai yanci da wannan kuɗin ba walaysa lahu wadu mukatabatihi baya halatta gare shi ya taki bai wanda ya karya wa fansa saboda in ta yi ciki za ta tashi daga bukata ba ta kuma ummu walada saboda haka aka haramta masa takunta to alhamdulillah wa ma halatta mukaffir sai ne hashiyatul adawi na za mu tashi hashiya shafi na ɗari da nawa ɗari da tamanin da takwas ina za mu tashi harshetul adawi shafi na ɗari da tamanin da takwas kace ne to walamma kana tulwajihi mawa mawabi'u ko yalbu an halma'u yayin da a cikin fuska ya kasance akwai wasu gurare da ruwa yambu an ha yake kwaranyewa ga barin wannan gurbi kamar ramin ido alal misali da ƙasan leɓe da gozan hanci yawanci in ka zuba ruwa haka zai kwaranye ba tare da ya shiga cikin ramin idan ko ya shiga ƙarƙashin hanci ko ya shiga ƙarƙashin leɓe ba. Eh, wani kuma yana da kwalmin kunci, nan ƙasa yana lotsawa, shi ma in ya zuba ruwa zai kwaranye ba tare da ya shiga wannan gurbi ba. To, shuri'a sai aka shar'anta fi bayaniya cikin bayanin ita fuska. makafata domin tsoron Allah jirka halin ma'u kada a ce ruwa bai riski wannan gurbi ba, fa ya kudu tarikan sai mai alwala ya kasance mai bari ne li ba'adul wajibi ga tashin wajibi. Fala shi hudu kuma zai zama alwalarsa bai inganta ba. To fa kala sai mai fala ce maka wa yurru ya dai alama gara ya tafiyar da hannayensa ya ani wujuba ya nufi fa wajibci. ba mustahabi ba ba wai in ya ga dama ba lokacin da ya zo wanke fuska wajibi ne ya tafiyar da hannayensa alama gara a bisa abin da ya kogontu ai gaba abin da ya koyi wa kafiya ya kuya algaru ba kogi ba kogo shine da alkahafu da algaru sunan kogo ne to ma gara gara din ya zama fi'ili mali abin da yayi kogo min zahir adfani na mabayyanin rami idan sa guda biyu ka san wani da kurmi ido mai zurfi to wajibi ne wajen wanke fuska ya tafiyar da hannayensa cikin kuban idan sa guda biyu wa yumiru aidan kuma ya tafiyar da hannayensa kuma ala asari da jabati akan naɗe-naɗen nan na goshinsa. asarir jamu asirari wa sururin duka jami'i ne wahiduha surur wahiya shine attakamishu tattare tattalan fata allati takunu fil jabha wa take kasancewa a cikin goshi wahiya mawdu'u sujudi ita ce gurbin da ake sujjada idan kai sujjada inda kake dora goshinka a ƙasa to wani yana da fata mai tattaruwa a wannan guri to dole ne ya tabbatar wajen wanke fuska ya cuccuɗa wannan gurin da kilafi da sabanin ma idan kana fi wajihi jurhun ko bari'un ala istigwari da sabanin idan ya kasance a cikin fuskarsa akwai jurhun rauni bari'un wanda ya warke jurhun bari'un ko bari'a yawa hamzar akan ya undace ta ko zaman kanta take to za ta koma kan wannan yar ta zama bari'a ba bari'un ba bari'un ai wanda yayi bara'a ne ya kubuta bari'a fi ai fi'li ne ma idza kana fi wajhihi jurhun bari'a ya zama a fuskarsa akwai wani rauni da ya warke ala istigiwari kuma sai ya yi kogo asali rauni ne ya jawo wannan kogon au ne au kalkin ko kuma halitta ce ga'iran wanda ya yi kogo to fa innahu la yajibu gasulu wanke shi ba zama wajibi eh ko kuma ya zama abin nan rauni ne kuma da gunye wanke sai ya yi rami to wannan bai zama dole sai ka bibiye shi har cikin ramin raunin ka wanke ba wa yamuru aidan alama ta tamarinihi sannan kuma dai wajibi ne ya tafiyar da hannayensa abu sa abin da yake karkashin zozan hancinsa guda biyu karan hanci shine marini to abin da yake ƙasa shine nan wa huwa in baka san tata marini ba mal malana na ga yayi wani hamza a eh malana ne abin da yayi laushi min al'anfi na hanci ka san gun laushi da ne wasu riba a kiyaye bi kauli da fadansa da yake min zahiri anfi na mabayyanin ba hancinsa mata ta marinihi min zahiri anfi da abin da ake wancewa abin da yake waje ne a zahiri to a kiyaye min baɗini daga abin da yake cikin hanci yawa ba sai ka sa hannu irin na shafar kunne ka kwalo cikin hanci babba a wannan a alwala fa innahu la yajibu ghaslu cikin hanci wanke shi baya zama wajibi dama ba sai ka tatsa ruwa ka face ba kuma ka riga ka yi tun a sunnoni don kuma wanke fuska ba ruwanka da abin da ya shiga cikin hanci min zahiri anti abin da yake waje ne wa kazalika haka nan yajibu alai yana wajaba ga musulmi an ya gasila zahira shafatai ya wanke mabayyanin dafirin leɓensa guda biyu leɓe wannan yana cikin fuska an ka zo wanke fuska mutumin da ya zo alwala zai yi haka akwai masu yi to yana barin lum'a a leɓarsa guda biyu ba yi da alwala saboda zahiri duk abu na zahiri a fuska wanke shi ake yana zama wajibi ya wanke zahirin leɓarsa guda biyu wala yujiquhu ma to kaji ba kar ya damƙe su fi hali kasul waje a cikin halin wanke fuska kar ya haka kar ya danke su ne wala su bi koma kar ya rufe su fi hali kasul waje in yayi haka to fa ya bar luma a lebansa guda biyu ya kasul waje hau yana wanke fuskar sa haka za haka nan yanda aka siffanta ma ya ali ala sifatul mazkura abu ta siffar nan da ya ambata nuna ibtida tun daga farkon siffar wanke fuska wal intiya har zuwa ƙarshen siffanta yadda ake wanke fuska waddarku ka gane ai da kuma cuccuɗawa duk da malam bai kawo magana a tadliku ba wa tatabbu'il magajin da kuma a to ya kawo magana dalku shine min al-ibtida wal intiha waddarki da cuccuɗawan da ya faɗa wa tatabbu'il magajin da kuma bibiyar guraren da suka yi kogo a jikin jikin mutum ko ku a fuska to haka nan zai bibiyi fuska ta salata hasu yani salata ga salatin bi salati garafati wankewa uku da kamfata uku ala wajhil istihbab abu da fuskar mustahabbi wanki uku ba dole bane mustahabbi ne wanki ɗaya ma in ya wadatar shikenan ya bada farilla wainui bil ula faradahu amma yana kudura niyya wankin farko shine farillar wanke fuska wa bima za da alaiha abin da ya karu akan na farko na biyu da na uku zai wanke daniyar alfadila mustahabbi alal mashhuri abu sa qauli mashhuri wa kila a wani qauli aka ce la yu shay'an muayyana in ya wanke fuska ba zai yi niyyar wani abun ayyanawa ba in yayi niyyar sunnu abin nan farla alwala kawai ya gama sai dai in ya zo in ya so ya wanke sau ɗaya ko ya wanke sau biyu ko ya wanke sau uku saboda ko ya kudura niyyar wankewa sau uku idan yayi ɗaya in ya fasa ba laifi to kaga niyyarsa ta yayi niyyar wankewa sau uku ba ta yi fa'ida ba wa yusammimu itiqadahu kawai ya kurumtar da itiqadinsa a saman ba kurumta ba kawai in ya zo kawai shi ya yi niyyar farillar alwala dama a zuci mana zai wanke ta ne da niyyar farillar alwala shi kenan annan ma da alal wahida cewa duk abin da ya karu a kan wanki ɗaya almusabbaga wanda aka kaurara ta idan kai wanki na biyu ka kaurara wankin farko in kai wanki na uku ka kaurara wanki na biyu da na farkon to fa hiya fadila abin da ya karu a kan wanki farko kawai wannan mustahabbi ne wasta zaharahu sanadin sanadin ruwaya ya karfafi wannan wasahul Qurafi Imam Qurafi ya inganta wannan kauli to alhamdulillah sai ne asar tafi mana Nauka da wuta wala Abdullah ya gida alhamdulillah karɓa mana abin Thank you. ina za mu tashi to a gefen dama ne kwago ɗari hudu da talatin da nawa da talatin da biyu to ɗari hudu da talatin da biyu askari wasu dusu a ɗaya bisa shida a gado liwahidihim ana bayar da shi ga ɗayansu su suwa ne ne waladul ummi a baya da yake maka wani isneni fasada min waladi hadis sawiya ana ba shi ne ana ba su sulusi yana magana sulusi ne a baya in sun zama biyu su ɗan uwa ne ummai fasaidan da abin da ya hauhawa da guda biyu min waladi ha daga ƴaƴan uwa dan uwanka ne wanda uwa ɗaya ta haɗa ku ya rasu bai bar uba ba bai bar kaka ba bai bar ɗa ba bai bar jika ba shi ɗan uwa ne unni kaka yana korarsa shi ne bambancinsa bambancin hajibinsa da ɗan uwa shakiki ko ɗan uwa ne abi ka gane ai eh ɗan uwa shakiki shi hajibinsa guda uku ne ɗa jika uba in akwai ɗaya a cikin ukun nan to ɗan uwa shaƙiƙi ko tagwaye suka fito bayi da gadon wannan abokin takwacin nan ɗa da jika da uba ya kore shi to amma da ɗan uwa li'aji da ɗan uwa li'ummi su hajibinsu guda hudu ne ka gane ai shi ɗan uwa li'aji bayan uba da ɗa da jika to akwai ɗan uwa shakiki in shakiki yana nan ya kori ɗan uwa li abi kaga shi ma ya zama hudu shi kuma ɗan uwa li unni shi ma hajibansa guda hudu ne amma ban da ɗan uwa shakiki a ciki ɗa wato uba da ɗa da jika shi kuma da kaka eh to idan ba waɗannan to ɗan uwa li abdi abe ɗan uwa li ummi in sun zama isnanin guda biyu fasa'idan min walad ya daga ƴaƴan uwa ana ba su sulusi ne tunda Allah ce fa in kanu akasara min zalika fa hum shuraka'u fi sulusi idan ƴan uwa li ummai sun wuce ɗaya shine akasara min zali ai ya ce walau akun aw ukutun fa li kulli wahidin minhuma as-sulusu shine nan ya kawo maka wa sudusu li wahidihim shi ne fa kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikin ƴan uwa li ummai aka samu in ɗaya ne namiji ko mace ce guda ɗaya za a ba su ɗaya bisa shida shi ne ce wa sudusu li wahidihim ana ba da sudusi ga ɗayansu in ɗaya aka samu sannan walil ummi sudusi ana ba da shi ga uwa mahajuba a batsarewa ko dawa dawa dole a ba uwa da ta haife shi ɗaya bisa shida na dukiyar da ya mutu ko akwai uba ko akwai ƴaƴa maza da mata ko akwai ƴan ƴan uwa kasan suna ta da ita su ma ƴan uwa in suka yi yawa suna ta da ita daga me daga sulusi ta koma sulusi to ko ma yaya ne ba za ku tsare ta akan sudusin nan ba wani lijaddafi haka nan ana ba wa kaka sudusi idan ita kaɗai ce wata ta haifi uwa ko ita kaɗai ce wata ta haifi uba to ita ma in mahajuba ce eh saboda akwai ɗa ko jika to sai a bata sudusi ita ma kakar yi da magana uwa ne saboda babu ita ne ai in akwai uwa ai ba maganar kaka yanda in akwai uba ba a maganar kaka idan akwai ɗa ba a maganar jika yau in ka ji kaka ta shigo to babu uwa ne in ta wajen uwa ce saboda rashin uwa in ta wajen uba ce sai ba uwa ba uba warjar da ta yi da kakanni mata guda biyu wacce ta haifi uwa da wacce ta haifi uba in sun haɗu kuma suka zama mahajubai saboda akwai ɗa ko jika to za a ba su wannan sudusun su ma su je su raba sai ce wa la yasuru aksaru min jaddataini mafi yawa daga kakanni mata guda biyu ba sa yin gado a mazhabar malikiya amma mai risala ya gaya maka wayurwa min zai dubini sabiti ana rawaitowa ruwaya daga irin ɗan sabiti annahu warrasa salasa jaddati da risala ya gaya maka duk sai da ya kawo wannan kauli na malikiya saboda matsayin zai dubin sabitin a gado shi manzo Allah ne ya masa shaida ya ce wanda ya fi kowa sanin gado shi ne zai da ibn sabit a cikin sahabbai kakaf in ka cire manzan Allah sallallahu sallama to ba wanda ya san gado kamar zai da ibn sabit manzo Allah ne ya masa wannan shaida to shi da yake da wannan shaida in yayi hukunci a gado dole a faɗe ta ko da an saba wa fahimtarsa yasa mai risala ba ya kawo maganar mazhaba cewa ya dama wala ya risu a kasar zinjar da sani inda malikin ya ce. Sai ce amma an rawaito daga zai dan sabit annahu warrasa salasa jaddati kuma a gaban sai ya karfafu mazhaba sai ce wala min hufaz anil khulafa'ir rashidin amma ba a kiyaye daga halifofin nan guda hudu Abubakar Umar Usman Ali cewa ɗayansu ya ba wa sama da kaka biyu gado ba kaga da wannan ya karfafi mazhabarsa to har ma mai risala ya kawo maka su guda uku ka gane ai ya ce maka akwai ummul ummi uwar uwa sannan ta bangaren uba guda biyu akwai ummul abi ka gane ai uwar uba sai ya ce wa ummu ummul abi da kuma uwar uwar uba guda biyu ta ɓangaren uba ne guda ɗaya ta ɓangaren uwa yake duk su je su raba wannan sulusun da aka samu ko wannan sulusun da suka samu wani bintin ibini haka nan sulusun nan ana ba da shi ga ‘yar ɗa jika ‘yar ɗa namiji idan babu ɗa namiji babu jika namiji fasa'idan da abin da ya hawa daga ɗaya jikoki matan ‘ya'yan ɗa ko da sun kai goma ne, ko ɗaya ce, ko sun kai goma, ko sun kai nawa ne, fi daraja ce in dai a cikin daraja ɗaya suke, ka gane yayi, dukkan su jikoki ne ba jikokin ɗa ba ne, in suka zo a daraja ɗaya, ko da kuma ba uba ɗaya ne ya haife su ba. Ka gane yayi, kakan nasu da ya mutu, alal misali, kafin ya mutu ya haifi ‘ya'yaye ko sun kai goma, kowanne ɗa ya haifi ‘ya'ya mata, amma duk ‘ya'yansa mazan suka riga shi mutuwa, yanzu ba yi da ɗa ko ɗaya namiji, a cikin ‘ya'yansa maza ba ko ɗaya, amma akwai jikokinsa mata, ‘ya'yan ‘ya'yansa maza, kaga dukkansu a wajen wannan kakan fi darajatin suna cikin daraja ɗaya ne kowace za ta ce wannan kakana ne shi ne ya haifi ubana ko da ubansu daban-daban ko? Yawwa in ne fi da rajatin ne za su yi gado kuma ma'asulbiya tare da ‘ya ta tsatso. Ina fata an gane, shi wannan kakan da ya mutu ya bar ‘yarsa ƙwaya ɗaya, amma bayi da ɗa namiji. ‘ya'yansa maza duk sun mutu kafin shi ya mutu, kuma sun bar masa jikoki dukkansu mata ba namiji. To yanzu su waɗannan jikoki matan za a ba su sudusi ne, bayan an ba wa ‘ya ta tsatso nusufi, kaga ya zama tamamin su misali ke. Inda ‘ya'ya matan nan sun kai biyu, kaga za su ɗauki su misali ne, to jikoki mata ba su da komai. rabansu ne da rabansu ne da ta zama ita ɗaya sai ta rage mata ƴaƴa mata da jikoki mata komai yawan su ba sa wuce su da sami dan ba maza bane ba za su yi asibiti ba ba sa cinye dukiya duka to tunda ita kaɗai ce ba su kai biyu ba da za su ɗauki su da sami ita nufi za a bata in an kasa shida aka bata uku kaga an bata rabi ko shine nufi to sai a tsara ɗauko ɗaya cikin shida ba shi na sudusi ba to in an haɗa shi da nusufin nan kaga a cikin ga uku ga ɗaya kaga ya zama hudu biyu shi ne sudusi biyu shi ne an ba su sulusani inda su biyu ne ‘ya'ya matan to tun farko hudun nan za a ɗebo wannan a ba ta biyu wannan a ba ta biyu kaga sulusani ya ƙare ku jikoki sai ku yi haƙuri iya abin da ake bayarwa sulusani ‘ya'ya mata guda biyu zuwa sama sun ɗauka amma albarkacin samun sudusun su saboda wacce ɗaya ce ta ɗauki uku cikin shida shi ne nufi to abin da ya rage alaban ‘ya'ya matan sai a ɗauko ɗayan sudusi sai a ba waɗancan jikoki mata shi ne abin da yake gaya maka a nan idan kuma nan da yake maka fi da rajajin eh ka ƙaddara waɗannan jikokin ba jikokin mai mutuwa ba ne jikokin ɗan mai mutuwa ne, amma dukkan su dai daraja su ɗaya. Ka gane ai, kamar shi wannan mamacin ya aifi ɗa, ɗan shi ma ya aifi ɗa, sannan wannan ɗa jikan nasa ne sai ya fi ‘ya'ya mata, amma da ɗan nasa da jikan nasa duk sun mutu yana rayu, yanzu sai ya mutu ya bar ‘yarsa ɗaya da waɗancan jikokin ɗansa. kaga dukkan su dai fi da raja ce ai da raja su daya kuma magada ne eh tunda jikoki ne na ɗa namiji ubansu namiji ne jikan wannan kakan kakansu namiji ne ɗan wannan kakan uban nasu to duk da su ɗaya ai to za su iya haurowa su ɗauki wannan sudusun da shakikiya ta rage. Wani sufula ma'al uliya, kai ana ba da sudusi lissufula ga wacce take ƙasa, ma'al uliya tare da wacce take sama. Ka gane ai, abin da yake nufi a nan, ba wai dole sai ya da jika ake wannan ba. Idan ya zama waccan da muka fara faɗa, da muka faɗa yanzu a ƙarshe jikar ɗaci wanda ya aice ta namiji shi ne jikan mai mutuwa ɗanɗansa ka gane ai to sannan wannan uban nata yana da ‘yar uwa mace ita ita kaga jika ce jika ce da jikar ɗa a nan kaga ba ɗaya da jika za a yi ba jika ce da kuma jikar ɗa shi yanzu wanda ya mutu ya bar ‘yar ɗansa ya bar jikar ɗansa to a cikin su wace ce asfula wace ce al'uliya jika ita ce uliya duk da cewa ba ya bace tana sama da yar jika to in an zo haka za su yi irin yadda aka yi tsakanin ya da jika to haka za a yi tsakanin jika da jikar ɗa in abin ya ƙara sauka haka ma wannan jikar ɗa ce wannan kuma yar jikar ɗa ne to idan jikar ɗa ta ɗauki nusufi, sai jikar ɗa za ta ɗauki sudufi ta babu su misali. shine abin da yake nufi ana yawwa amma baka sani wannan jerin da aka faɗa gaba ɗaya ubanninsu maza ne su ne kawai suka zama mata domin jikan jika da ɓangaren ya mace ai baya gado shi yasa nace wannan kakan ya aifi ɗa shi ma ya aifi ɗa shi ma ya aifi ɗa na ukun ne sai ya aifi ya mace ka gane ai shi ma wancan haka ya aifi ɗa shi ma ya aifi ɗa shi ma ya aifi ɗa shi ma ya aifi ɗa wannan sai ya aifi mace to ka ga tsakanin waccan da wannan akwai daraja ɗaya amma dukkan su dai sun biyo jerin maza ne su ne kawai suka zama mata shi yake nuna maka to su fa ɗansu kuma ba zai yi gado ita wannan matar yanzu da ko jikar da za a bata sudusi ko jikar ɗa da za a ba ta sudusin in ta haifi ɗa namiji ba ba zai gaji wancan kakan saboda matunta ta shiga tsakani yawwa ana magana duka maza ne a saman ta har zuwa wannan mai mutuwa ita kaɗai ce ta zama mace to saboda haka za ta ɗauki wannan sudusi ma'al uliya tare da wacce take sama da ita walil ukuti lil abi haka nan a sudusu ɗin nan dai shi ake bayarwa da ukuti da abdi ga ƴar uwa ne abdiya mun baro bangaren ƴaƴa da jikoki mun dawo bangaren ƴan uwa shi ke kai da albai ƴar uwa ne abdi ana ba ta ɗaya bisa shida fasa'idar da abin da ya hawa daga guda ɗaya ita ƴar uwa ne abdi ko su biyu ne ko su uku yadda aka yi da jikokinta za a ba su sudusi ma a shaƙiƙar tare da shaƙiƙiya guda ɗaya yanzu shi mamacin bai bar ɗa ko jika ko guda ɗaya ba, amma ya bar ‘yan uwansa mata, ‘yan uwan matan kuma nau'i biyu ne, guda ɗaya daga cikinsu ita ce shakikiyarsa uwa ɗaya uba ɗaya, ɗayar ko sauran duk uba suka hana. To yanzu shakikiyar ita ce za su zama kamar ‘ya a wancan a wancan rabo. Me cin nisifi kai? Shakikiya za a ba ta nisifi, rabi, sannan ƴan uwa da ajiya ko ƴan uwa da abai mata sai a ba su sudu sun nan ta ba mu sudu yanzu muna magana sudu shi ne ai to shi za a bayar lil ukuti lil ajiya da ƴan uwa da ajiya guda ɗaya fasa'idan da abin da ya hauhawa in za ta yi gado ko za su yi gado ma'a shakika tare da shakikiya guda ɗaya shakikiya za a ba ta nisifi ƴan uwa da ajiya ko ƴan uwa da abai mata za a ba su sudusi ta babu sudusani. Wa yanzu kudura su ‘yan uwa ne abai mata ko ‘yan uwa ne abiya mace suna karaya a hana su komai ma'ashaƙi ƙasai tare da shaƙiƙai mata guda biyu. Kamar na ta maka in ‘ya'ya matan sun zama biyu, to ‘ya'ya mata na ɗa ba su da komai. To su ma a nan in shaƙiƙan nan sun zama biyu mata, to ‘yan uwa shaƙiƙai mata sun faɗi. ba su da komai domin shakikan nan tun farko za su ɗauki su rusani sun riga sun cire abin da ake iya ba su da amma saboda ɗaya ce an ba ta nisifi kuma su tafi ya rage to sai a ba wa ƴan uwa ne abai to tun da tun farko sun zama biyu kuma sun ɗauke su rusani to ba abin da za a ba wa ƴan uwa ne abai mata illa ma a akin sai dai in suna da ɗan uwa namiji su ne abai matan bangaren shakikai ko sun kai ɗari amma ba namiji a cikin su suka zo suka ɗauki su da sani to ɓangaren li'abbai kuma akwai namiji to yu'asibu hunna zai musu asibiti sun ci albarkacin ɗan uwa namiji li'abi shi ma sai ya je ya ɗauko wannan sulusun da ya rage wannan ba su ɗauki su sani ba iya rabon su kenan ai sauran dama bai kimali za a kai ba za a ba waɗansan ƴan uwa li'abbai ba to samuwar ɗan uwa namiji shi asibi ne bi abi in ya ɗauko ni asibi ne sai ta to ai baka fi mu ba darajar mu ɗaya da kai kai da abi ne mu da abbai ne sai ya zo su yi zizza kar yi zula hajjin unsuri amma da babu shi to da ba za su samu komai wala musqida li auladi sulbi ba wanda ya isa ya sarayar da ƴaƴan tsatsu ɗa da ya fito a jikin mai mutuwa mace ne ko namiji uba bai isa ya hana shi gado ba uwa ba za ta hana shi gado ba shi hajjib isqadin baya dukkansa wal abu wani da uwa da uba ba wanda ya isa ya hana su gado ko ƴaƴansu sun kai ɗari wazzaujen da ma'aurata mata da miji ba wanda ya isa ya hana mata gadon mijinta ba wanda ya isa ya hana miji gadon matarsa ko yana da uwa da uba da ƴaƴaye waɗannan da muka faɗa su ne asalin magada wani baya koran sai dai a sauke maka matsayi ka ko ba ƙasa saboda samuwar wani Eh, uba saboda samuwar ɗa ko jika zai tashi daga eh, asubci ya koma sudusi ita ma uwa saboda samuwar ɗa ko jika ko ‘yan uwa maza biyu zuwa sama za su tada ita daga sulusi da koma sudusi yauwa amma ba hajjibu in ba su kuma ‘ya'ya samuwar uwa da uba zai rage musu yawan gado domin za a ba uban nan ɗaya bisa shida uwa ma a bata ɗaya bisa shida sai su ɗauki kashi hudu cikin shida su je su yi lizza kai su za su tsuntsaye amma waɗannan nau'o'i guda uku ‘ya'yaye maza da mata uwa da uba miji da mata la muskida ba mai sarayarwa li wahidin minhum ga ɗaya daga cikin su wai sukunul abadu mafi nisa a gado yana karaya bil aqrabi saboda mafi kusanci mutum ne ya mutu ya bar ɗa ya bar jika waye ya fi kusa da shi to waye mafi nisa to jika ya faɗi saboda samuwar al'akarabu ɗa uba da kaka waye mafi kusa da mamaci uba waye mafi nisa to kaka ya faɗi bil aqrabi saboda mafi kusanci shine uba uwa da uwar uwa waye fi kusa da mai mutuwa uwa to ita ce al'aƙarabu kaka al'abadu ta faɗi saboda sabuwar uwa min jihatihi in dai ta wannan ɓangaren ka fito to wanda ya fi kusa ya jefar da wanda ya fi nisa shi ne ya fara maka bayani wa waladul ibni ɗan ɗa shi ne jika ba to yaskudu yana faɗuwa bihi da sabuwar ɗan akwai ƙaddarar yaskudu yawa kawai ya kawo maka a dunkule ne wa wani ibini bihi kawai ɗan ɗa yana faɗuwa bihi su aikin ibini saboda samuwar ɗa wa ina su hum haka nan matayensu su ‘ya'yan ɗa jikoki mata su ma suna faɗuwa bisulbiyataini da samun ‘ya'ya mata na tsatsu ka gane ina su hum yana nufin ina su banatin ibni kenan mataye ƴaƴan ɗa su da jikoki mata ba to suna faduwa da sulfe ganin an samu ƴaƴa mata na tsatso ƴaƴan mai mutuwa an samu biyu to jikoki mata sun faɗi ba su da gado illa ma azzakari sai dai in suna da ɗan uwa namiji irin wancan yu'asibuhu yu'asibu darajatahu zai yi asibcin darajarsa matakin da yake kai na jika kai fa ma fauka hada abin da yake sama da darajarsa ka gane abin da yake da darajarsa shi mamacin ya mutu ya bar ƴaƴa mata ne zalla daga biyu zuwa sama ba namiji ko sannan yana da jikoki mata wanda su ma ba namiji ko ɗaya a cikin sannan kuma yana da ɗan jika namiji kaga jikoki matan nan suna sama da ɗan jika to shi wannan ɗan jika zai hauro ma ma sauƙahu ya zo ya haɗu da waɗannan ya je ya ɗauko wannan sulusun da ‘ya'ya mata suka bari ya zo su yi lizakar zuwa da hajjin ɗaukari da shi da gwaggwanninsa za ka ce mu eh baba ka yi mana kalanci da gwaggwanninsa yayin ubansa ko kallon ubansa mata kaga shi ba daraja su ɗaya ba shi yana ƙasa da su su kuma suna fauƙahu to shi ne ce maka yi asibu darajatahu in shi jika ne kaga darajar sa ɗaya da waɗannan ƴaƴa wadda jikoki matan to in kuma shi ɗan jika ne kaga suna sama da shi to zai yi asibitin darajarsa ba ma fauƙaha da darajar da take sama da darajarsa kai ka kaddara ko shi jikan jika ne zai iya haurowa ya zo ya tarar da jikoki matan nan su tafi su ɗauko wannan sulusun zo su yi zigza kan da su da hajjin unsayi amma da babu shi su ba su da komai saboda a sulbiya ta yi sun ɗauke su misali to alhamdulillah a amma akwai ƙarashe kaɗan wa yaskudu man ba'adahu na ku irin tamu minni amma a gyara wa yaskudu man ba'adahu wanda suke bayansa shi kuma suna faduwa in akwai wasu a ƙasa da shi mata wanda shi jikan ɗa ne su kuma jikokin jika ne so su wannan ba za su zo su yi gado ba ina fata an gane don saboda suna bayansa ne alhamdulillah sai ne yawwa ina za a tashi Allahu alwadi tashi na sittin da nawa to ina za a tashi na'am wal kalimatu saruwa wa tafsu wa yajnu yawwa abin nan na haulwa zai jiz'i na biyu shafi na sittin da uku wal kalimatu saruwa kalmomin na saruwa wa tasfu da aka ce maka saruwar rajulu da tasfun sama'u da yadunu fasulun shita fil amsalati salasati saniya cikin misalce misalce uku na biyu kulluha af'al dukkan su fi'iloli ne fi'ili ne mudari'i da fi'ili madi shi saruwa shi fi shi fi'ili ne madi amma tasfu da yazunu akwai huluful mudari'a alaitu tasfu shine tu din na alaitu yazunu shine yannan ta alaitu amma wancan saruwa ba yi da huruful mudari'a shi fi'ili ne madi to amma an kada da madi da mudari kulluha af'alu dukkan su fi'iloli ne wa ashiru kullin minha wawun karshen kowanne daga cikin su kuma akwai waw wasu samma aidan su ma dai ana ambata su af'alan fi'iloli mutallatal ashir abun yi wa illar karshe mutallatal ashir wal kalimatu kashiya sannan kalmomin kashiya da aka ce kashiya muhammadu rabbahu wa abga ko abgi kalmar abgi ridal walidaini ina bidar yardar iyaye wa yabni da kalmar yabnil banna'u masjidan fi salasati amsalati salasati cikin musamman ta uku na uku amsalati salasati salisa kulluha af'alun kuma dukkan su fi'iloli ne wa akiru kullin minha ya'un karshen kowane daga ciki akwai ya wata samma kazalika su ma dai haka nan ana amfani su af'alan muta'allatal akil fi'iloli ne masu illar karshe wal kalimatu azlama shi kuma wattaqada wa yastahimmu fil amsati salasati al akira cikin misaltan misaltan uku na karshe kulluha af'al dukkan su fi'iloli ne wa akhiru kullin minha ko gashi kuma karshen kowannen su laisa alifan ba alif din bane irin na alqa wala wawan ba waw bane irin na saruwa wala ya an kuma ba ya bane irin na kashiya ko a biki ko ya buni to kuma duk da haka wani zama a fa'alar sayyatil akil to su za ambace su fi'iloli masu inganci a ƙarshe duk wani fi'ili da ƙarshensa ba alif ƙarshensa ba alif bane ba ya bane ba waw bane ko ma yaya ya zo ko da waje irin kama ya zo to sunan sa sahihul akiri fi'ili ne mai ingancin ƙarshe amma duk wanda ƙarshen sa ya zama akwai ya ko alif ko waw to shi da ake masa al-mutallil akiri da wannan ake bambance su to alhamdulillah shi wanda ake kira harfofin hurufun illati salas shi kenan in ka san su ka san fi'ili mai illa kuma suna ma haka ne yawa suna suna suna zuwa a suna yi yadda suka zo da illa a fi'ili suna zuwa su sawa suna illa kamar ne alƙadi ai suna ne ba fi'ili ba ne ba ta hadda ma'arifa amma ƙarshensa ne eh ya ce yi to wannan ma suna ne al-mutallil ashir eh kamar me- menene eh hubula ba hubula a ƙarshen sa akwai alif shi ma suna ne mace mai ciki to da makamantansu sai ne to an so mutu dari da hamsin da nan to ina za a tashi harful ba ko yawa na na biyu kenan daga daga cikin tamrini fil irabi a arifin jumal al atiyata kayin irabun jumloli masu zuwa na farko antum nujaba'u antum ku nujaba'u zaɓaɓɓu ne jam'i ne na najib zaɓaɓɓe aka kai musu nujaba'u to irin wannan antum nujaba ka ga zo a mubtada da labari antum dinnan mubtada'un ko marfu'in amma kuma mabniyun ala sukun fi mahallin rafi an gina shi ne akan mai sukun an tum ni mun a daure ta su amma fa a mahallin rufu a shekaru da mubtada ne mubtada marfu'i ne abin da yasa bata bayyana ba saboda suna ne mabni ana gina shi a duk yanda yazo ba a lura da matsayin da yake kai na li'irabi amma dai wanda ya san nahu ya san fi mahalli raf'in ne saboda ya zo a matsayi ne na mubtada shi ko da ba'u shi kabarul mubtada ne dama marfu'i ne yawa nahnu raduna mu din masu yarda ne shi ma mubtada ne da labari shi ma nahnu fa'ilun fa'ili ne mabniyun ala ala rafi shi ma ana gina shi ne akan rufu'a yi amma fi mahallin rafi'in shi ma tunda mubtada ne raduna shi da khabarul mubtada iyyaka ya karimun nasu annasu mutane ya karimu iyyaka suna girmama ka ne to wannan iyyaka din nan ah, maf'ulun muqaddam ne maf'uli ne da aka gabatar da shi kuma fi mahalli nasbin a mahallin fataha yake amma mabni ne alal alal alal fatahati saboda iyaka baya canzawa duk inda yazo damiri ne alkafu harfu kidabin la mahalla la min al-i'rabi yawa in bata ce ai iyaki za a ce Ka- kaga wannan fatahar ba dai da ake la'akari ba idan jami ne iyakum za a ce in mata ne iyakunna za a ce in su biyu ne iyakuma za a ce saboda haka wannan fata'ar da ka gani ta iyaka saboda kiɗabi ne kana magana da namiji ne mukaɗab amma asali mabuni ne ana gina shi akan fata'a duk inda ya zo ko a mahallin rufu'a ya zo iyaka ne amma ga Allah ya san iyaka na abuda ko dan shi ma nan ma- maf'ulu muqaddam ne ma'anarsa na abudu iyaka muna bauta maka kaga maf'uli ne wa iyaka nasta'inu nasta'inu muna neman taimako ne iyaka a wajenka haka shi ma maf'ulu muqaddam ne a mahallin fata'a yake saboda maf'uliya to shi ya hatarimu shine fi'lun mura shine fi'lun mudari'un marfu'ul akhir annasu shine fa'ilun mu'akkar fa'ili ne aka jinkirta shi hunna sadiqatun waɗannan mataye sadiqatun abokanan juna ne waɗannan mata abokanai ne to hunna dinnan a matsayin mubtada yake amma kuma mabniyun alal fatahati amma fi mahallin rafi a mahallin rufu'a ta saboda mubtada ne sadiqatun kaga ya dauki rufu'a sa ta khabarul mubtada shine khabarul mubtada marfu'i alhamdulillah sai ne bulugul maram to salimi ne yake ya kai kudi fa to ina ne salimi na talatin da ɗaya na ka ina za mu tashi to shi ne an hakaito labari an jalai nun da jalai nun suna ne na farisanci annahu ƙala ya ce ar-rumanu ɗan itaciya na rumman naf'un kulluhu gaba ɗayansa amfani ne a jikin ɗan adam in ka ci shi to zai ma amfani daban-daban a jiki wasamaku shi kuma kifi bararin cuta ne kulluhu gaba ɗayansa a jikin ɗan adam kifi wannan da ka sani yawan cinsa yana haifar da cututtuka da yawa a cikin ɗan adam wani shahararren likita ne mai magani da aka yi shi kusan shekara dubu da ta wuce yana da littafi na tibbu na sanin magani da jinya shi ne yake faɗar wannan shi ruman gaba ɗayansa amfani ne a jikin ɗan adam shi kuma kifi gaba ɗayansa cuta ne a jikin ɗan adam amma duk da haka wa ƙalilu samaki ka ci kaɗan ɗin kifi kaɗan ɗin kifi wanda ka ci kai rushi ne mafi alini min kafirin ruma ne akan maiwaicin ruma wanda aka ce dukkansu amfani ne ka ci kaɗan shi ne amfani in ka ci yama yawa to maimakon amfani cuta zai samu gara ka ci kifin kaɗan akan ka ci ruman da yawa wasiya aiban sannan yace a cikin yawanci muna magana kasaratul akali ko akwai islaful mali barnata dukiya akwai almubazzaranci da bata kuɗi ka je ka sayo abin da ba za ka iya cinyewa ba gidanka ba za a iya cinyewa ba ya zama almubazzaranci ga zai sa maka cuta a jiki ka ci oba kuma ga ka bata kuɗinka wal aklu fawqa shib'i cin abinci sama da ƙoshi bi ma'ana ka ƙoshi kuma ka ƙara ci dararun mahadun wannan jinya ce tsantsa cuta ce wannan abin da ka ci duk amfaninsa a jiki to yanzu guba ka ci in dai ka ƙoshi a yanzu cikinka baya da buƙata ba ka jin yunwa to duk wani abu da za ka ci wannan abin cuta ne cin abinci fauka shi ba saman ƙoshi ضرر سوتان مهب أنقى قوله ضرر مهب أي إنما كان كذلك wannan abin da ka ci bayan ka koshi ya zama cuta ne da annal ma'idata domin ita uwar hanji da take rike abincin bi manzilati zarfi tana mazaunin zarafi ne awil gararati ko wannan algarara da take ciki fa idza shanata idan ka makale ta bi aksari min ma ta mulu da mafi yawa daga abin da take iya ɗauka a yin nata ta shakkaku tana tsatsagewa ne ka gane ai tana tana tana tsatsagewa au ta bubu ko kuma ta yi rauni sai ta zama kamar balo ne da aka hura iska ta nace kuma ta ƙi dawowa ta haɗe jikinta ومن أكل فوق الشبع دون ذلك يأتي ثمة قوشي فقد أرب مائدته في معرض الأثقال حقيقة يا بجرو وأورهن جنسا سكين مبجرانا تتتكا والآفات لكما إلولي ليه أقبان Ikabu fi darin akira kuma mutumin da yake cin abinci sama da ƙoshi yana cancantar hukuma bihi da wannan yawan cin fi darin akira a gidan lahira. duk da an ce al'akulu ba jibin inda Allah mai yawanci ɗin abin ƙi ne a wajen Allah duk wanda Allah yake ƙi kuwa zai azabtar da shi wal akulu ka ga mai yawanci ba jibin fulƙuludi abin ƙi ne cikin zukatan mutane sai ka ga mutane suna ƙyamarsa ba sa son cin abinci da shi saboda in ya zo yana hannu baka hannu ƙwarya wa ɗariƙu ta ƙalilin akali hanyar da ake karanta ci an yi akulan mata da simata ya fara cin abinci mai maiko mai in yana da shi wanda daga ya ci kaɗan kawai zai ya ginshe shi ba za ka iya ci da yawa ba wa yuqaddimu fil akali al alqafa kuma ya zo ci ya fara gabatar da mafi daɗi wal asha mafi sha'awa wanda in ka koshi da shi shikenan dama wancan da kai shi daɗi ba za ka ji baka sha'awa amma in ka fara cin mara daɗi ka zo kan ne zaɓi to ba za ka iya daina ba ko ka ƙoshi wannan wai hikima ce ta malamai hanyar za ka kalanta cin abinci kamar cin wanda ya fi daɗi wanda ka fi sha'awa daga ka koshi a kansa to dama wancan da kai shi daɗi ba in ka ci sai ka ji kamar za ka yi amince dole ka haƙura ka bar shi wala ya akulu ma'al ji'ani kuma kada dinga cin abinci tare da mayunwata in kai ba mayunwaci ba ne to kar ka ci abinci da wanda suka fi ka yunwa domin kana gani suna ci cin abinci da jama'a yana ɗaukar hankali ko ka ƙoshi to ba za ka iya daina ba ganin ai wani da wani masu ba su daina ci to sai ya sa har ka ci fiye da abin da cikin ka zai iya ɗauka illa idza kana lahu garabun sahihun sai dai in mutum yana da wata bukata ingantacciya fi kazaratul akali cikin yawan ci din bi an yatawaka ya taqawwa bi ala siyami kamar yana so ya kalfafa jikinsa da yawan ci ala siyami abu sa azumi ya zo saur ne kuma yana jin yunwa yana so gobe zai yi azumi in ya ci abinci kaɗan yunwa za ta dame shi a yinin azumin to babu laifi ya ci ya take saboda ya taƙawwa biyu ya samu ƙarfi da wannan yawancin da ya ala siyami abu sa azumi wasu salati da kuma sallah eh yana jin yunwa da la'asar har dare yana jin yunwa in ya ci abinci kaɗan ba zai iya tsayawa ya yi sallolin da ya saba yi a dare ba saboda yunwa to babu laifi ya ci da yawa yadda zai samu ƙarfin yin sallar dare wal a'mali shaqa da kuma ayyuka na wahala kamar ɗan dako da ake lila masa buhun dankali ko shi ɗaukan kaga abinci kaɗan ba zai yi ba yawa ko ko ba zai yi a ce wai yadda kai kake ci abinci shi ba haka zai ci ba to wannan yana da garabin sahihu wanda take halatta masa kasratul akali ba komai ya ciye take idan aka tsora masa buhu zai kai ko ina ne to fa lahu zalika wannan ya halatta ya ci abinci ya take cikin sa amma kai da kake zaune a inuwa in ka tashi ma masallaci za ka in ka dawo kana karkashin bishiya ko kana lufar kasuwarka a zaune baka shan rana baka wani motsa jiki mai yawa me ya kai ka ci abinci da yawa cuta kake ci in ka ci da yawa to ka jawo kanka cututtuka to alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد القادم لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم فلا تنس ملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدريدة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أهد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله